إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha uku alisayen mu nan kenan ko sha hudu alisayen saudiya yau muna kenan sha uku ko sha hudu ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da goma ne ko goma ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha bakwai muna yawan sha Allah za mu yi darasi na takwas darasi na takwas a cikin sabon littafin alwajiz fi aqidatu salafus salih na bangaren aqida shekara kin darasi na 108 darasi na takwas darasi na takwas na alwajiz fi aqidatu salafus salih kiran takaitaccen littafi mai bayanin aqidan magabata na kwarai darasinmu na ƙarshe dai muna masu bin da littafi safa ta hamsin da takwas kenan za mu tashi magana ta wa ahalus sunnatu wal jama'a bayan yayi maganar Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye kyawawa ku kirayi Allah da wannan sunaye ku bar masu shishigi cikin sunayen Allah Allah zai musu sakamako da irin aikinsu su kenan ya ce wa ahlu sunnati wal jama'a la yuhaddiduna kayfiyata sifatin Allah ta'ala li'annahu jalla wa ala lam yukhbir 'an al-kayfiyya wa li'annahu la ahad a'lam min Allah subhanahu wa nafsi yace ahlu sunna wal jama'a ba sa iyakance kayfiyya ta siffar Allah duk abin da siffanta kanshi suna tsayawa daidai nan ba sa iya ga ai su iya ba da misalin ga yadda kaifiyar take Allah misali mai ji ne mai gani ne da sauran a ce ai ga irin jin ko ga irin ganin sauransu ba sa iyakance siffofi na Allah domin Allah mai girma da buwaya lam yukhbir an kafiya Allah bai ba da labarin kaifiyar siffar shi ba kuma wali annahu la ahad alamin Allah subhanahu bi nafsi kun babu wani wanda ya Allah sanin kanshi ya kawo hujjoji kala ta'ala qul an qul antum a'lamu am Allah ku kuka yi sani ko Allah ya sani kin labarin da Allah ya bada shine daidai yace wa qala Allah ya ce fala tudribu fala tudribu lillahi al-amsal inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun duka wannan ayoyi ne cewa kakku buga mu Allah musallai na duk abin da kin Allah ya siffanta maka shi da abin da ke alaka da Allah kakka buga misali ga Allah Allah shine masani ku ba ku sani ba ba ku da masaniya yace wala ahadan wala ahad a'lam billahi ba'da Allah min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allazi qala Allah fi haqqihi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha yace domin babu wani wala ahad a'lam billahi ba'da Allah rasuli mai rasuli da ma'ana babu wani wanda ya Allah sani bayan ba wanda ya ba wanda ya sani bayan Allah da manzon shi babu wanda ya sanin Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah subhanahu wataala babu wanda ya sanin Allah bayan Allah subhanahu wataala sai manzon shi wanda shi manzon shi Allah ya magana kan matsayin shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana ta san zuciya abinda yake faɗi wahayi ne da aka mai wahayi shi ma yake isarwa kenan manzo Allah shi ma ya samu siffar Allah ta bayani daga Allah ta wahayin Allah subhanahu wataala da haka kenan babu wanda ya yi shi ko ma ya kai shi sanin Allah subhanahu wataala yace to kan haka wa ahlu sunnati wal jamaa yu'minuna bi anna Allah subhanahu wataala huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay' والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء yace ahlus sunna wal jamaa suna masu imani da Allah subhanahu wataala huwa al-awwal shine na harko wanda alladhi laysa qablahu shay shi shine na harko na harkon da babu wani kahin shi sabadin duk da sanin zaka yi zaka an kace daya akwai wani kahin wannan amma na Allah shine daya horkon da ba shi da na ba abin da ya riga shi haka kuma wal'akhir shi ne na ƙarshe kuma ƙarshen da lesa ba a lushe babu wani a ce shi ya ƙare wani ya zo horkon da ba shi da horko ƙarshen da ba shi da ƙarshe a takaici horkon da ba shi da wani kan shi wa zahir wa zahir lazi lazi faƙo shi kuma wanda yake a bayyane babu wani sama da shi walbatinun lazi laisa duno shai wanda yake koyayye wanda babu wani ƙasa da shi kama ƙala subhanahu wata'ala kamar da Allah mai girma da buwaya ya wannan bayanin cikin alƙur'ani cikin sun hadisi kenan huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa bi kulli shay'in alim Allah shine farko shine karshe shine a bayyane haka a boye kenan din da ma'ana Allah a hili yake duk da ba ganin shi kuma Allah babu wani ma'ana baka dan tanya ga ido baka ganin shi baka ya taba shi kinan shi a bayyane shi kuma boye yake shine bayyananne shine boye kuma huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah shi yake da cikakken masaniya kan komai wannan shine yace wa kama anna zatahu subhanahu wa ta'ala la tushbihu dhawat fakadhalika sifatu la tushbihu sifat yace kamar yanda zatin Allah zatin Allah kin Allah da kanshi a ta zati kin Allah zati kin za Allah da kanshi ba wani zati da yake kama da shi la tushbihu adawat duk wani abu kin wata wani ba wata halitta wani abu da yake kama da shi kin yanda a karan kanshi Allah ba mai kama da shi fakadhalika sifatu haka dukkan abin da ya siffanta kanshi to babu wata siffa irin tashi yanda shi kadai ne ba shi da kama to haka siffar shi shi kadai yake da ita ba shi da kamarta li'annahu subhanahu la sumiya lahu wala kufa lahu wala nidda lahu wala yuqas bi khalqihi kamar yadda Allah ba wani mai suna irin na Allah ba wani kufi wanda yake wani aikin da Allah yake yi a ce akwai wasu ke gal wasu ke daidai abin da Allah shi ma ke yi shi ma yana yi na ce lako a ce kufan ad kufan wanda wanda makon kufan ad kufi mana wanda suke daidai wani matsayi daga cikin matsayin Allah wala nidda lahu haka Allah ba shi da kishiya wala yuqasu bi khalqihi kuma Allah ba a kiyasin Allah da halittar shi kasan gano wani abu ko ni ji ko gani ko dauka wani abu daban ka zo kansu ka gano Allah ka ce eh tunda wani haka yake ko halitta kaza haka take yake na Allah ma kaza ne ba kiyasin Allah da halitta shi fa yusibituna lillahi ma asabatu li nafsi al sunna wal jamaa suna tabbatar ma Allah abinda shi Allah ya tabbatar ma kanshi itibatan bila tamthil tabbatarwa ba tare da kama ba ma'ana ya tabbatar makan shi ji gani tana babe to kenan Allah iya ji Allah yana gani Allah mai masani ne duk wannan zasu tabbatar Allah alimu ne kaddi don abu tabbatar shi amma ba ta ba sun ce ai wannan jin ga kamar shi ga misalin shi a'a ba sa ba da misali kurin Allah mai ji ne mai gani ne kuma ya ce ga jin ko ga kamar ganin a wani ba nan bane ba kurin mai ji ne mai gani ne misali shine kenan bila tamsil ba sa kwatanta shi da wani wa tanzihan bila ta'til suna tsarkake Allah game da dukkan abin da bai dace ga girman shi ba amma ba sa ture wata siffa ta shi misali a ce Allah ya ce Allah ya zama maka shi da hannu za ka ce a ya za a Allah ka ce hannu Allah a na Allah daban ne ba ruwanka ya zama maka shi da hannu za mu ga gaban zamu hujja gaban insha Allah da bin Allah tabbatar ma kanshi ka tabbatar da shi amma ka tsarkake Allah gaban dukkan wani abu dukkan wata halitta fa hina yusbituna lillahi ma asabatu li nafsi la yumassiluna a lokaci guda ahli sunnar jama'a suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi amma la yumassiluna ba sa kwatanta shi da wani wa idza nazau la yu'attiluna sifat allati wasafa nafsuhu biha haka idan suka tsarkake Allah daga dukkan nakasa a lokaci guda ba sa ture wata siffa da ya siffanta ma kanshi sabanin ɗan sauran mazhabobi na na bid'a nan kasa da ya katar mamuwa sai ka cewa an da ya maganar la yu'attiluna sifat allati wasafa nafsuhu biha ba sa ture ture wani abu wanda Allah ta fitar makan shi cikin sifofi yake ta wa annahu la yujuzu abadan an yatakhayyala kafiyatu zatillahi aw kafiyatu sifati yace bai halitta har abada mutum ya tsaya ga imagine ga imagine ga tunanin jin Allah ganin Allah kamar ka wani abu Allah bai halitta ma ka kana zama kana tuna wai jin Allah ko ganin Allah ko hannun Allah ce kaza bai halitta gare ka aikin ba naka bane ba bai lahi ne bai halitta ka zamana ka rinka tunanin wata sunbabin Allah kina hawa ya ga imagine ko da kanka babu bai halitta au kai fita sifati ko ta siffata shi imma zatin Allah kan shi da siffa da tunanin Allah ya yake ta kwallo ka tunanin ka a ka shiga matsala ka halaka masam baka tunanin ka tunanin ya Allah yake ka samu haka baka iya tabbahan ana ka tunanin sifar cin sifofin Allah ka tuna yaya take bai halitta gare ka yace wa yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala muhitun bi kulli shay wa khaliqu kulli shay wa raziqu kulli kulli hayy yace suna masu imani da cewa Allah mai girma da buwaya muhitun bi kulli shay ya kiyaye ilimin shi ya kewaye komi kenan komi iya karkashin kulawar Allah kuma ka yi suna da masu imani wa khaliku kulli shay Allah shine mahalicin komi da komi wa raziqu kulli hayy shine mai arzuta kowane raye kuma yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir Allah ce shine mana wanda ya halitta ya san abin da ya halitta wanda ya halitta ya santa kuma Allah shi mai tafsasawa masani mai cikakken masani akan komi al-khabir wa qala ta'ala inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin wata aya Allah ce Allah shine mai arzu Allah mai Allah shine mai arzutawa shine ma'abuci mai tsananin karhi mai abin da yaso kenan yace qal yace wa yu'minuna bi anna Allah ta'ala bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala استوى على العرش فوق سبع سماوات yace suna masu imani da Allah mai girma da buwaya ya ɗaukaka akan al'arshi nan kalmar istawa sai ta ya biyu a ƙasa yake mai sharhin magana yace al'istiwa wa al'arshi wal'ulu sifatani نثبتهما لله تعالى إثباتا يليق بجلاله كلمة الاستواء ديديتا كان العرش والعلو دا أوكاكا صفوفيني قدابيو زام تبتر تسوق الله تبتر ودتداتي دا جرم ملكش يا ديديتا كان العرش sama yake da komi daidaita yadda ta dace da girman mulki ko mu sani ba wa tafsirin kalmatin istiwa inda salaf ma'anar tafsirin ma'anar kalmar istiwa a wajen magabata na kwarai imma ce istakarra ko ala ko irtafa'a ko sa'ad ya tabbata ya ɗaukaka duk kalmar ce masu sama da komi wasalaf yufassiruna bi hadhihi al-kalimat salaf magabata na kwarai suna siffanta al-istiwa da waɗannan kalmomi la yatajawazuna wa la yaziduna alaiha ba sa tsallake wannan wannan wannan fasara kun ba sa ƙara wata fasara kan wannan ولم يرد في تفسير السلف تفسير تفسيرها بمعنى استولى ولا ملك ولا قهر بأسامو با تفسير مقباتا نقوري سفسر استواء دا استولى استولى معنى يا ملك يا مامايا مامايا يا مامايا أبو قالوا كما ملك كما مامايا أبو كده أتكلم استولى كنا يكتوكا أبن دابا ناك بني ونكا ملكا nan da akalmar daga istawla ya mamaye ya zama na shi ba haka bane ba haka wala malaka ya mallaka da ba na shi ba be bata daukan malaka bata daukan qahar kalmar istiwa wannan tafsirin yan baya ne masu naman ture maganar istawa al'aish ta hakika a Allah ce istawa mana ya ya ya mallaki ne mulkin shi ya tabbata misali abuwa sai ka ba fasara na ɗaukaka kan komi yace istawa ala al'arsh fawqa sab'a samawat ya daidaita a saman al'arshi abinda yake saman sammai bakwai domin ita kanta sama bakwai mun bayani a ruwa tabbatatta sama bakwai da ƙasa bakwai a ƙalƙashin al'arshi ƙaramar halitta ce kananan halittu ne sammai bakwai da kasai bakwai suna ƙarƙashin al'arshi wani tukwan al'arshin gaba ɗaya Allah istawa mana ya daidaita saman al'arshi saman ta yake gaba ɗaya al'arshin kanta saman al'arshin ya gaba ɗaya yake ba saman bakwai ƙasa bakwai ba kama yi umarni na bi'uluwihi ta'ala ala halkihi kuma ahalus suna da jama'a suna masu yarda ko imani da cewa Allah sama yake da dukkan halittun shi wa annahu ba'inun min khalqi Allah ya bambanta bai cikin halittun shi masu cewa baka cewa iya sama bai kasa bai kudu bai arewa din dai wannan magana suke me yasa ko mu ce kenan iya cikin komi wannan ta kara samu wasu masu ana ga masu mutanen kirki ne har aka yadda cewa wasu su ce ma gaba ɗaya ma zai ce ma shi kanshi ma Allah ne wannan ya tabbata cikin wasu wanda ake suke kiran sufaye amma ba sufaye bane ba wanda suke da wata na batattun mutane kuma sun samu biya suna irin wannan kalmomi na cewa Allah ya hululi mana wai Allah ya sabaka akan kenan komai har ta ba ya ce abin da yake cikin wannan rigar Allah ne kurin irin sai ibn arabi wancan ba ba almaliki ba zai ce ma fi hadin jufat illallah ba wani a cikin wani riga sai Allah kalmomi na kawurci daga na kawurci daga ana yi kuma a wancan zamanin yarda da mutane ba aiki da hankalin Allah baka mutane suke yarda wai wai mutanen kirki ne ana ba su kima wani abin yake yawanci wallahi suna nan da tawon sana karanta hannun a hannun mabiyansu kuma na kalmomin iya na a rubuce a yanzu cikin littawansu na ba da ba da irin wannan tawilin ne tunda Allah bai ko ina kenan Allah kenan yayi tunda ko ina akwai shi kenan kai ma cikin kama kenan Allah ne Allah haka suke hudu na kidan su kenan a cikin komai ko Allah to shine abin da ke gwanta maka ba'inu min khali Allah bai cikin halittun shi bai cikin halittun shi a hada bi kulli shay'in ilma ilmin Allah ya kewaye komi da komi كما أخبر عن نفسه في كتاب العزيز كما يندشي الله سبحانه وتعالى يباد لابار دكنش كما تقول للتاج مبوي كنا على القرآن وفي سبع آيات كريمات cikin ayoyi guda bakwai masu girma wanda nan ya takaita bai kasa bayan cikin araf aya ta 54 na ya kasu yunus aya ta 3 da ra'ad aya ta 2 da ta'a aya ta 5 da furqan aya ta 59 as-sajda aya ta 4 da hadid aya ta 4 can kenan dan ka koma can ka diba ayoyin yace wayannan wurare Allah ya ba labari matsayin shi da kanshi cikin wani ayoyi masu karamci bila ta kai ba tare da kaifiya ba ya ya daidaita ya ya ta daidaita ya yake wani abun ba naka bane ba kaifiya qala Allah tabaaraka wa ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa kun yace Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi mana yana sama al'arshi wa qala ta'ala summa stawa ala al'arshi da kalmar ta ya daidaita akan al'arshi din da sama da komai ma'ana kenan wa qala ta'ala a amintum man fi samai an yakhsa bikum al-ard fa zahiyatum am amintum man fi sama an yursila alaikum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadir cikin suratul mulk Allah mai girma da boye ki bar labarin kan shi ya ce mutane a amintum man fi sama kun amince ma wanda ke cikin sama yace kun amince wanda ke cikin sama an yi hasiba bikum al-ard ya kisife kasa ta hade ku fa zai tamur he ta koma tana raurawa da an tsaida ta mustaqirra he ta koma tana raurawa kun amince ganin Allah ba zai muku haka ba aka ce man fi samayi amma nan mai mata ya ce a anan ana nihin wa wanda mulkin shi ke sama subhanallah sai ce tatil a ba ce ayyun da ke sama a wanda mulkin sai to aina ce mulkin shi tambaye shi a shi ne shi ce man fi samayi nasan qur'ani wanda ke sama sai ka ce a wa wanda mulkin shi ke sama to haka shine hadarin wasa da ayoyin qur'ani juya ma'ana ayoyi a inda suka zo ya su ce ai wani doki na wannan mai yana doki kenan wata aya ce a amintun man fi sama kun amincewa wanda ke cikin sama an yursila alaikum hasiba ko amincewa da ke cikin sama ya aiko muku duwatsu na azaba fasata alamu da kaifa nazir za ku san me sakamakon galgari da ake bukui ba ka ce mun fi sama dindaka wanda ke cikin sama ne shi kai nasin qur'ani ya ce wanda ke cikin sama amma ya ce ba wanda ke mulkin shi ke sama a shi ba Allah shirye da mu kun ka wani abu yanda yake ba ruwanka ya yake ciki kuma za su kawo ta magana a in kun ce man fi sama a Allah daga baya sama da bakwai aka ce sama ba na riba wani sama wani sama bakwai ba an maka bayan wani sama bakwai su ma halittu ne wani su ma suna a ƙarƙashin al'adashi Allah sama ke da komi sama wannan bakwai ana ne sama da komi Allah ki ana ne sama bakwai wanda aka yi gaba sama da komi Allah ki ba na ne sama bakwai wanda kace wace aka yi su ba ai maka bayani sama bakwai kasa bakwai a wajen kursiyu karamar halitta ce su kansu kuma Allah Allah ya ce iya sama al'ashi gaba daya sama iya sama dukkan halittun shi gaba daya ba na ne kace sama wannan bawai ya ce to ai da aka yi daga baka sama bakwai wannan sama bakwai daban Allah ya sama da komi wa qala ta'ala ya ce kuma Allah mai girma da buwa yana cewa cikin fatar ayata goma ilai ya sa'adu da kalimu tsayib wala amalu salihu ya rufa'u zuwa ga Allah kalma ta kware take hawa hawa ya sa'ad su'ud ya su'ud daga sama zuwa ƙasa shi su'ud eh zuwa ga Allah kalma ta kware take hawa Allah na daga aiki na kware zuwa gare shi ko ake na kware iya daga ayyukanka kaga ne mana ya sa'ada ce mana su uhud hawa sama wa qala ta'ala yakhafuna rabbuhum min fawqihim magana malaiku suna tsoron ubangijin su daga wanda yake saman su sama da su wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwan annabi yake cewa ala ta'amunun ala ta'amununi wa ana aminu man fi sama shin ba za ku amince da ni ba alhali ni aminin wanda ke sama ne ku kasa amince mani aminin wanda ke sama waye Allah ga disin jariya ainihin lati fi sama wannan ya ce wa ahalu sunnatu wal jama'a yu'minuna bi anna al-kursiyya wal arsha haqqun la riba fi ahalu sunna wal jama'a suna masu imani cewa kursiyu da kursiyu da al'arshi gaskiya ne ba shakka kansu don ya ce ƙala lau ta'ala wasu a kursiyu samawati wal ard wala ya wudu hifizuhuma wa huwa al'aliyu al'azim kursiyin Allah ta yi ta yalwaci sammai da ƙasai ya ce mun ba da mashawar ba da misalin wannan hadisin da ya tabbata manzala iya ba da labarin kursiyun inda za a ɗauko sama bakwai da ƙasa bakwai gaba ɗaya a ɗora kan kursiyun Allah ya ce dukkan girman sammai bakwai da ƙasai bakwai kamar ka ɗora zobe ne a cikin sahara duk samman bakwai da ƙasai bakwai a aka ɗora su kan kursiyun Allah kamar ka ɗora zobe ka jefa zobe cikin sahara za su yi ɓacewa kenan ya kuma ya ce ita kuma kursiyun kanta mai wannan girma idan ka ɗauko ta ka ɗora a kan al'arshi ita kuma ita ma ce kamar yadda wancan zobe ya ɓace a cikin sahara ita ma kursiyu za ta ɓace a kan al'arshi ɗan wajen ka idan ana maganin halittun Allah abin ƙwalluwa ka bata iya lizunan abin illa kuna imani kuna in wa abin da yake tabbatar ma da haka balle wanda Allah sa ya ɗankanci ilimi na zamani ya yi boko in kana karanta ilimin astro ilimin sallan subhana abin ka sama su wannan katalanta an ana baka labari in wani mun bada labari na misali mai bada misali yanzu muna maganar dan adam muna ji da isa da sauransu dukkan a duniya yau iyakan lisan adam mutane miliyar tara miliyar tara na mutane a duniya ko miliyar tara duk duniya gaba daya tuna maganar ana mutum ko da ke wani isa da cin sauransu ko sai a baka wani misali cewa rana wannan da muke kallo ta yi duniya muso dubba mu ba ta yi duniya muso dubu na ba dubu ne ba dubu nai ta lubuka duniya muso sama sau dubu rana ba kai ban zuwa to ita kuma wannan rana tana da cikin ƙananan turmamu a sama ƙarama ce cikin turmamu ƙarama ce sai aka ce abin arawar idan shi ya hanga daga nesa ana magana cewa akwai duniyoyi nujum zukta galaxy duniyar turmamu cincilindo daban-daban a saransu fana wannan wanda mu muke gani shi namu muke alaka da shi wannan cutar namu an ce a ciki akwai turmamuwa a misali da ana muke iyakar lissan shi akalla akwai turmamuwa turasan sankanta miliyar miliyar ba miliyon ba turmamuwa miliyar 350 wannan karamin lissan adam kenan ba turmamuwa ba ba rana ba kai zakana ji kun miliyar tara kun tara hankalin duniya bala'i Allah ka zaba kai daba kuna wani wani isa da sauransu to wannan ba magana rana ba turmamuwa ake magana miliyar 100 wannan kuma unguwa ɗaya ce kuma har sai an wahazi muna sarrin wannan duniya ta mu kurin duniya ta mu kurin muke ciki wannan kuma irin wannan suna ce a ilimin abinda za hanga shi kanta wannan goyi irin ta akwai masu yawan gaske a cikin salon su bahana ina ga kai mutum ɗan adam ta yawan duk wani wai ana magana ma wannan sama duniya sama duniya yi mana ana magana sama duniya sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ɗan wani abin dole mutum illa kun ya saddaka ya girma Allah kuɗin to ana magana wannan al'arshin ga matsayinta ina ga muna magana ko za maka misali ka kasa gane kun lokata gane ma da kake makunan illa kun ka saddaka kai imani Allah ya girma Allah ya da mulki ya da girma kuran yace wannan yace wala ya udu fi zuma wai girman kursiyu girman sammai bakwai da kasai bakwai bai gagarar Allah wai Allah ya kiyaye ya san abin da ke cikin su ba wani abu ne ba mana Allah bai gagarar Allah kiyaye wa'annan ababen samai bakwai ta ƙasa bakwai wa huwa al-aliyyu al-azim Allah shine madaukaki akan komi kuma shi mai girma ne yace wal arsh huwa a'la al-makhluqat wa akbaruha la yuqaddiru qadrahu illa Allah Qur'an al-arshi ita ce mai ɗaukakan dukkan wasu halittu suna kasanta dukkan wasu halittu ita ce mai ɗaukakan halittu mai girman halittu kuma la yi ƙaddaro ƙaddarwallah ba mai iya ƙaddara ya maka ma lissahin miziran al'arshi sai allah mahalicin ta kurin kan an baka da wannan ƙasa wannan kurin abu ya ƙarinka ila kurin hasashe ka hasashe kurin ga lissahinka ya yi ƙarin ƙwallo ka an yi an yi bakin arab ya iya da limit da bai iya ya san bakin shanin kurin to ita ba mai iya kaddara maka girmanta sai Allah wa huwa zu qawa'im kuma al'arshi tana da qawahuwa tana da qawahuwa ta'milu mala'ika mala'iku suke dauke da ita mun karanta cikin katun kwanan tafsiri ne cikin wata ruwa da abu daudu ya rubuto haka imam tabarani manzala iya cewa uzina li an uhaddisa an malakin min mala'ikatin la min hamalatul arsh ma bayna shahamat uzini ila atiqihi masirta sab'ati mi'ata am ruwa ta abu daudu haka tabarani cewa manzala ke ba sabai labari haka cikin sirri sai na albani tabbatar da ingancin ruwaya manzala ke ba sabai labari an ban uzini uzinali kenan Allah ya ban uzini an uhaddisa an malakin min malakatillah an ban uzinin ba da labari in ba ku labarin wani mala'ika guda ɗaya daga cikin mala'ikun Allah wani mala'ika daga cikin hamalatul arsh wa'inda suke ɗauke da al'arshi wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma tsamaniya ko a ranar tashin kiyama mala'iku madaukan al'arshi Allah ya ce na san Qur'ani su takwas ne mala'ika takwas za su zo da al'arshi gobe kiyama su za su doke ta to yanzu sai a doke labari Allah ya bashi uzinin ya gaya wa mutane girman guda ya ba ku labarin ɗaya a cikin mala'ikun shi ma za ba ka labarin wani abu daga cikin girman shi ba gaba ɗaya ba ya ce wannan mala'ikan ma bai na shamit uzinihi daga kwatar kunnen shi wannan ɗan langilangen kwata ta kunne wannan zuwa ka haɗa shi wanda bisa ba ka yi ɗani guda da ya ƙaƙa tsakanin kunne da ka haɗa tashi tahiyar metir kilo a a tahiyar shekara ba ɗaya ba shekara ɗari ba ɗaya ba ɗari bakwai wannan kurin wai wani wuri ne daga nan zauwa na daga kunne zauwa ka faɗa kuran yake tahiyar shekara ɗari bakwai in wadala yana abubuwan ina ƙulluka ya ƙarin ƙulluka ina kurin imani kurin baka sa wani wai mala'ika ɗaya ne a cikin mala'iku masu ɗauke da aka gaya mana wani ɓangare daga cikin girman shi na galarshin wani ɓangare ne aka wadda ba duka ba kan ilisayen girmanka da kunnan ka zawa za ka wadda ka tsakanin shi da girmanka wannan kuma allah kaɗai ya san girman mala'ika amma an gaya mana ɗan wani ɓangare cikin girman shi wannan kuma ɗaya ne daga cikin mala'iku takwas masu ɗauke da al'arshi wa ma ya alam junun da rabaka illahu wannan sirrin kuma ba wannan wai ɗaya ne aka ce gaya mun ba ba sauran bane ba a wani ne aka ba shi uzini ka ba su labarin wani mala'ika ina ga sauran musul ba Allah kada san ganshi Allah kada sai mala'ikun shi da girman su da haka kenan wannan shi zai kice kenan wa'annan yace kursiyu ذو قوائم تحمل الملائكة shi ne ke ba labarin cewa lokacin da Allah ya halicci zumunta ya mata halitta ai ta he ta rike qawaimul arshi ko ta rike qawa al arshi annabi ta ko tace Allah tana neman a bata kariya wanda Allah ya ce duk zan yanke alaka da duk wanda yake da ke ko ai ta ta rike qawaimul arshi haka yace lokacin za a busa qaho zan tashi zan ga ma'ana annan musa zai ga annan musa cikin al'arshi a cikin kahon al'arshi ko ce ban sani ba iya cikin wanda allah ya toke ko ku iya cikin wanda ma'ana tun wancan ta wannan taurako da aka yi daga ca waccan sa'ikar ta sami taurako ya yi huce a kanta a takaice kenan da akwai kawai nasan hadisi ya tabbata al'arshi tana da tana da tana da kafafu al'arshi kuma mala'iku ke dauke da ita yace wal kursiyyu fil arshi can bayan da ne ce wal kursiyu fil arsh ita kursiyu akan al arshi ka halqatin mulqatin fi fala kaman zobe ne ka jewa a cikin daji wasi a samawati wal ard kursiyu ta yi girman samai da kasai wallahu ta'ala mustaganin anil arsh wal kursi eh ita wai ka san da Allah mai girma da buwaya da ya al'arshi ya kursiyu to zai daga wai al'arshi ko kursi suna ma Allah wani abin da Allah ke da su a Allah bai wadata mana Allah bai buƙatar wani abu a wajen al'arshi haka bai buƙatar wani abu ya wadatu ga kursiyin ke yadda al'arshin da kursiyin su ma halittu ne daga cikin halittun Allah bayi ne daga cikin bayi na Allah ka ji ba labarin mutuwa sa'ada na muke ba labarin cewa itar da al'arshi al'arshi ta malaka ce ya ce ta motsa da girmanta a ce ta mo al'arshi alamda ce ta motsa saboda mutuwar sa'ad bin mu'az hajji manya ƙarfin imani kuna eh kimansa wajen Allah ta kai al'arshi ta motsa sa'ad bin mu'az wanda ya shahada a khandaq al'arshi ta motsa annabi ce mala'ika ya zo ban labari mala'ika ce ya zo ya ban labari yanzu shi mashi labari akai al'arshi ta motsa saboda mutuwar sa'ad kuma ya bin labarin cewa mala'ika dubu saba'in sun zo bin nisa'ad ya ce maza maza mu je kasar gaye mu binne shi idan suka da gaye mu wanke hanzala hanzala sahabi ne da janaba da janaba a jikin shi ya ji kira hayi al-jihad ya ga yayi wanka ya huto bata lokaci ne ya huto Allah sai shahada manzala ka cewa manzala ka cewa ya zo ya ga ruwa a jikin shi a mai wanka ana mai wanka da ruwa a jikin hanzala ya ya kai ya ga ga sauran shahidai amma ba musu koyi ba amma ya ga hanzala a wanke shi ya tambaye matar shi a yi lokacin aka kira ya wutar yana da janaba kenan annabi cikin malaku sun suka wanke shi yace masahabbai yace kenan mu yi gaugawa mu je binne sa'ad kada mala'iku su riga yan binne shi kamar yadda suka riga mu wanke hanzala sai annabi ta annabi iya tahiya kamar yadda gaggawa sun gaggawa ke suna tahiya kamar ta kansu cire suna gaugawa yace mala'ika dubu saba'in sun zo binne shi ɗan rakiya kuran ɗan zawa sallagawa kai ana magana mutum arba'in masu imani suka ma sallah an kare za samu citansu mutum arba'in suka suka su sallaka nan ba mutum ba mala'ika ne mala'ika na ma'amaran wasu alu ma'amari maru mala'ika dubu saba'in ba ba saba'in ba dubu saba'in suka zo binne sa'ad bin wazu an zo an binne an kare sai mun zaka ce masa habbai ya ce wallahi ga sa'ad nan bin mu'az kabari ya matse shi amma ya bude ya ce inda wani zai tsira daga matsewa kabari da sa'ad ya tsira an ci iya daga cikin jaraba ta ƙarshe ta bi imani wannan za a ma kowar bakin tashi wani ta matse wani ajima wani haka dai matsayinka amma kabari ya matse ka wani ya tabbata kabari ya matse tukun daga ba ya bude matsayinka ne shi annabi kace inda wani ya tsira daga matsayinka to da sa'ad ya tsira amma ta gashi ufrij an bude shi an saka mishi dan wa shi ne kanta sahabbai sun sami kima a wajen Allah da imanin kun da aiki kun ba ba ilmi ba ilmi ba ba da ilmi suka ba da yawan karatu bane ba zaka samu marci dubu yanzu zaman sahabbai marcin qur'ani haka haka ta sai yatsa marata kadan ne an ce da ya zama da hada ya zai tsilla su amma yi ba aikin yi ba imanin an zai kaga kuma mutumin hamma kun shi ba kai shi kun yi alfaharin yada ilmin yada ƙur'ani ƙur'ani mutane baiwa ce amma aiki abu aiki a gangar aiki salima maula abu huzefa a wannan yakin da aka yi na mama ne an zo ana an sa shi kuma da ke wani bangare sai kuma da ke mai kashe ya hankali ta bangaren ka ya ce haba idan aka samu matsala ka bangare na Allah wadan Allah wadan Allah wadan mata a ce da haddata a ce ni ma jin Qur'ani in zaman to a samu daga bangare na ya ce Allah wadda kina maki Allah wadda kina ma in haka sa a matsayin na hafiz da Qur'an a samu matsala daga waje na ci haba su ba a bane ba kullum a baka kai ma jin Qur'ani kai ka ta gani a gaba kan aiki su a can da gaske sabai sun sami kima a wajen Allah da daraja ba da yawan ilimi ba ilimi kadai ba a aiki kuɗa za ka samu wani kurin yana da yan surorin cikin wani ma yan ayoyin shi amma ka kima shi a wajen Allah yan ayoyin da gare shi amma aiki kuɗa da gaske imanin su mahiwa a nufuta sun damuwa kurin da antara ilimi gare ni kurin ilimi kaza ilimi kaza zana ma wani kurin kurin shi ba kishi kenan ko ya kare ba ya kare kenan an gaji ba ma'amala ba shi ba ne kaɗan ka zama zai ga matsala kurum zai mu'amala ta rayuwa ɓangaren ibada ba haka ba to gaskiya maka ba ta haka wani ba ba ruwan allah da ilimin ba aiki ilimin wasila ne ba gaya bace ba ta mai imani ilimin wasila ce kaka mai ilimi gaya ka ita kawai ka ce ka sami ilimi a ilimi ya baka damar aiki ne ya gyara maka alaƙa ka da allah shi ne ilimi ya gyara ma alaƙa ka da allah subhanahu ta'ala shi ne ilimi ba kurin ba na tara sauransu kurin mutane da yawa sukan damu kurin kuna shi wai kuna ta irin ba haka da sayan mana ilimi dan kadan da ka sani ikon aiki da shi sai kai mai yawa in bai aiki shine a gane muhimmanci abu mutum in ga imanci Allah kullun ga imanci kaka damu da da tara da yawa lalle ka tara bakin dama ce amma kaka doka wai gaya ka kurin in tara ilimin ne ba shi bane manuwa ba da ayo mahi yau ayo mutane yau sun yi damuwa kurin a ce kurin ka tara kurin kai mai ilimi ne shikenan kai ma da mai ilimi ne ka samu shahada kaza kaza kaza akanka har ka tsora kanka kurin bakin sa kenan ka kare ba haka bane ba aiki ya kamata a same ka da shi aiki kurin kuma Allah ya ba bawa kima da daraja da imanin shi da aiki kuma don sabon kazan sabon kama kai ya karanta labarin su ga sunan kenan muna magana al'arshi halitta ce annabi ce ta motsa saboda mutuwar sa'ad bin mu'az yace wa huwa subhanahu munazzahun an yahtaj ila al'arsh Allah subhanahu wataala bayan ce wallahu ta'ala mustagani an al'ashi wal kursi Allah mai girma da buwaya ya wadatu daga al'ashi ko kursi ana bai wata bukata a wajensu su ma bayi suke halitta ce ta Allah munazzahun an ya taji al'ashi Allah ya tsarkaka wata subhanahu shi an tanzihi Allah ya tsarkaka a ce iya wata bukata a wajen al'arshi duk girmanta wa ma dunahu haka abin da ta kasar ita kenan dan al'arshi mafi girman halitta haka kasa da ita babu wata halitta da Allah ke bukata a wajenta fa sha'anullahi azza wa jal a'zam min zalik sha'anin Allah matsayin Allah mai girma da buwaya yahi girma haka yayi bukata wajen arshi ko kursiyu ko ta halitta bal al'arshu wal kursiyu mahamulan bi qudratihi wa sultani bai ma ita kanta al'arshin da kursiyin gaba daya ana ɗaukan su ne da ƙudura ta Allah da iko na Allah ake ɗaukan su duk girman su wa annan la ta'ala halaka adam alayhi salatu wassalam biye dai cewa a ƙida arsenal jama'a cewa Allah mai girma da buwaya ya halici adam alayhi salam da hannun shi guda biyu wa anna kilta yadihi yamin duka hannayen Allah duka dama ne abun da bace ba hannayen Allah duka dama ne nisa ya tabbata kan haka kuma yace wa yada mabsut ta ni kafe kafe sha Allah na shin wada hannun shi yanda yake so kama wasafa nafsahu subhana wannan kamar yanda Allah ya siffanta kanshi da wa'annan ababe da hannun a to yace zaka ce Allah ya hannu daga me magana di ba shi kenan kama kana hannu kenan a kenan ka ka bin Allah kaman kenan sai ka ce Allah ya hannu kenan ka ba Allah a ba haka bane ba Allah ya dangana maka shi hannu ta kai irin naka ha ta kai na wancan hannu kun yace da shi ba ruwan garin da Allah yake shine kurin kai daga tabbatar cewa Allah ya tabbata maka shi hannu magana ji magana gani magana kawa dole tabbata magana sa kwarori je tabbata amma ya kake ne daga an ga maka kai da sa ka ce ba hannu kake da sa eh irin na ko irin nawa ne an ce ma kafa ya kasa kanka ya kafa yanta wani in da Allah a ba ruwanka kurin kafa hannu duk abin da wuce kai shi ido kurin an Allah ce iya da kaza shi da akida akida akida al sunna jama'a akida su kurin duk abin da Allah sabata maka shi eh ya tabbata maka shi hannu misali kafa magana ido duk wannan eh Allah ce maka shi iya da abubuwan amma ya yake kaka suranta a kanka ka samu yaya na Allah yake ko ka zama a halitta Allah kuma an ce Allah ya da hannu kai magana da hannu na Allah daban ne laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir babu wani abu da yake kama da Allah da kajgun ka bar magana a nan kurin hannu ji gani kaka suranta shi da can baya gaya maka bai halitta ma gare ka za ka imagine he ka gano yaya hannun Allah yake ya kaci kawa ta Allah ya ji na Allah ba ruwanka lahi ne mai haka can yin haka ma zai halakar da kai za ka halaka inda ka za ka tunanin yadda Allah yake ko yadda wani abu na Allah yake don abin ya karin kwallo ka ba ma magana wani Allah ba halittu na Allah sun yi ƙaryin ka san su gaba ɗaya halittun ma wanda aka halitta ya yi ƙaryin ƙwallo ka baka balle magana Allah kan shi kurin ka yi imanin girman Allah kurin ya ce faƙala ta'ala wa ƙalatul yahud yadu la maghlula ghullat aydihim wa lu'nu bima qalu bal idan mabsutan kafa kafa sha yum wala idan mabsutan yunfu kafa kafa sha ya kafadar Allah cikin ma'ida aya ta 64 Allah ke ba labarin وقالت اليهود يد الله مغلوله yahudawa suna cewa hannun Allah a matsayi yake ma'ana Allah marwaci ne subhanallah wannan kalma ce ta yahuda suna yin ta da wata manuwa ta suka ga musulunci suka ga musulunci nan misali Allah ya ta cikin Qur'ani manzala ta kullu laqatan hasana manzala ta kullu laqatan wa zai ma Allah ramce sai ce kun juwa to kuma Allah zai ba ramce ka kenan kun nan kenan Allah talaka kenan kenan Allah Allah talaka kenan kenan ai ma soki a bashi rumci sai sai abun tawili shi ko Allah maka Allah dangana cewa manzala zikru dilla qaratan hasana wa zaba Allah ramce mu kyau Allah ya ce ka taimaka ma dan uwanka miskini mai karamin kari tunda Allah shi ya ce kai he ya dauki abin kaman ka bar shi shine dan shi zai saka maka shi maka umarni mazan ka na bawa kai kai kuma ya dora maka shi aljaza ba dan wai Allah shi kafa ba amma yahuda dan suka sai suka magana kenan kun ce ma Allah talaka ne Allah ma suka ce nan nan na wala fakirun nan na ganin suka ce ko Allah talaka ne mu ne masu ashe Allah ya bukata a wajen mu fa suka ce su ne wa su ne masu hali Allah talaka ne wani suna aibanta musulunci ne wa ta wata hanya su ka ne a fakace eh su ka ne suke a gashi abin to Allah ya ce a ghullata aidihim nan Allah subhanahu wataala kamar mai kace wata hukumci ne dan Allah zai roƙa addu'a ce Allah zai roƙa Allah sai hukumta wa yahudawa rowa dabi'a ta rowa daga wannan abu gullat aidihim hannun sa ne a make an ce daga nan yahudawa suka samu dabi'a ta rowa ba marwaci irin bai yahudi marwata ne dabi'a suke yahudawa marwata ne eh Allah ce hannun sa ne a make kuma walidunu bima qalu an tsine musu albarka dalilin abin da suka faɗa na cewa ya dula magalula kalmar ya dula magalula Allah ce wannan kalmar dalilin ta Allah ce ya tsine musu albarka an tsine musu albarka bal kina maganar turewa maganar dangana ma hannun Allah a arke ya ce Allah hannun shi ya dawo mabasu tsatani yun fi kafasha hannayen Allah guda biyu iya shi mu da su yanda yake so to na ce ma hannun Allah a to na hannu ka ce Allah yana hannu sai ka imagine irin naka a kurin hannu ya ce ba ruwan ka yadda yake kura tsaye a nan kakka ma ka sa a kanka hannu irin naka a kurin hannu ce ma ka ce ba kanshi ba ba irin naka kurin ba ruwan kuma kuma na na Allah komai na Allah daban ne kin amma ya dangana ma kakka to to so anan a hace ya dawo ya ce iko na Allah kudura ta Allah bisa ya dawo ɗan ɗan ɗan ɗan aƙida ta ashariya sauransu he ba ce hannun Allah ba ce Allah hannun yaron shi na sha'ayi Allah ya ce Allah ya tatil ya su ture wannan siffa ta tanu ba ce hannun Allah a'a wannan hira ce ya ce ya dahu ko da tsaya nan amma ya yake baka sani ba su ma wata hanya wai wai su ma abin da ya haka aiki da ka ne wai tanzihin Allah a wajen su tsarkake Allah ne daga daga wani daga halitta irin tashi ya za a ce Allah ya da hannu a matsayin Allah su a jinsu wai kuma wani kamar girma Allah ne amma a jahilce a jahilce ba haka ba ne ba shi caya kun hannu ba caya ba irin na wani ko irin halitta kaza ko mun shi daban ne da suka misali shi musa min basir ya ce bayan nan kenan yanzu ya tabbatar da hannu a wannan ayoyi ga sai ya ce wa ƙala ta'ala Allah ke magana kenan ga iblis ma mana aka an tasujuna ne ma halakatu biyadayya ya ce ma iblis tambaya me ya hana ka yi sujada ga wanda na halitta da hannaye na Allah ya haluci kun tsaya a nan hannu cikin Allah yace wa ahlus sunnati wal jamaa yusibituna lillahi tabaraka wa ta'ala ilman wa qudratan wa quwwatan wa izzan wa kalaman wa hayatan wa mahabbatan wa rahmatan wa nafsan wa qadaban wa sakhatan وكراهية وردا وضحكا ومعية وقدما وساقا ويدا وسمعا وبصرا ووجها وعينا وغيرها من الصفات التي لا ت... التي تليق بجلاله وعظمته وكما سبحانه وتعالى نان كنا abin da yake cewa ahlus sunna wal jamaa suna tabbatar ma Allah mai girma da buwaya wa'annan sufofi na ilimi iliman da ƙudura da iko wa ƙuwa da ƙarhi wa izan da buwaya wa kalaman da magana duk wannan kasan akwai su wancan sauran shari'a sauran ɗari a kuma suka a ba a cewa kaza aka ce ƙudura ana ne kaza ne ƙuwa an ce ma Allah duna wa hisba abin mutama ala daban to haka wannan sifofin yanda suka zo ai suna jama'a suna tabbatar ma Allah wannan sifofi yanda suka zo ilimin ne kudura ce na iko Allah mai iko ne mai kuwa mai karhi ne izan da buwaya ta tabbata ga Allah wa kalaman Allah iya magana wa hayatan Allah rayayye ne wa muhabbatan Allah iya so wa rahmatan Allah iya da rahama wa nafsan Allah iya da rai ya ga nafsan wa gadaban Allah iya hushi wa sakatan Allah iya mace duk abu nau'i na Hausa da mace hushi ko kiyaya da wa karayatan da kin abu waridan Allah iya ki yana yarda wa dakan Allah da dariya kuma iya tare Allah iya tare da halittun shi iya da magana ma iya magana tare wa kadaman da magana kawa wa sakan da magana kwabri wa yadan da magana hannu wa sama'an da magana ji wa basaran da magana gani wa wajahan da huska wa ainan da ido to su wanda da sifata ma kanshi yace wa ghairiha min as-sifat allati taliqu bi jalali wa azamatihi wa kamali subhana wa'annan sifofi da wannan wa'annan sufofi wanda bai ambata a nan ba siffar da allati taliku bi jalalihi yanda ya dace da girman Allah da buwayar Allah da cika ta Allah duk wannan maganar jin maganar ganin maganar ƙarfin maganar magana kowace Allah ya tabbata maka shi abin da muka jero amma kowanne daidai da girman Allah da buwayar Allah kenan baka san bayyanta yake Allah kaɗai sani da kan shi amma za ka tabbatar da wadon sufofin na ji da gani da kudura da kwaya da magana da rayuwa duk wannan Allah iya da su amma kai mana mu ba mu san ba yaya ne hakikaninsu yaya ne kafiyarsu amma tabbatar da Allah iya da su gwalgwadon girman shi abin da ya dace da girman shi da buwaye shi allati kenan kamar yadda Allah siffanta kanshi wallati wasafa Allah azza wa jalla biha nafsahu fi kitabil aziz wala lisan nabi sallallahu alaihi wasallam بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها duk wannan sofin da aka jero kenan yanda Allah mai girma da buwaya ya siffanta kanshi da su a cikin kitabi aziz littafin shi buwaye kina alkurani da abin da aka siffanta shi a halishin annabi sallallahu alaihi wasallam halishin annabin da ya aiko sallallahu alaihi wasallam yanda annabi ba siffanta sofin Allah amma da kaifiya kaifiyar da ya alamuha Allah shi ya san kaifiyar shi wala na alamuwa mu ba musamman yadda ta Allah take ba musamman yadda jin Allah yake ganin Allah yake kawace kwabrin ne duk abu da Allah ya siffanta makan shi ba musamman yaya yake amma yi imani yana da su ya ce kenan ya alamu Allah wala na alamuwa Allah ya san kayan shi amma mu ba mu sani ba me yasa li'annahu lam yukhbirna 'an al-kayfiyya domin Allah mai girma da buwaya bai ba mu labarin kayfiyya ba yanda ji shi yake yanda ganin shi yake yanda kawai take duwa ko idan bai ba labari ba kullun ya tabbata maka shi bai ba mu labarin ba yaya suke ta kenan za mu sallama iya da su amma ba mu san ba kayfiyya yanda kamar su take yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala innani ma'akuma asma'u wa'ara Allah ya ce Musa da Harun ba a dosu Allah ya ce ina tare da ku kuma iya kuma asama'u wa ara Allah ya ce ina ji ina gani shikenan jin Allah yake ba naka bane ganin Allah yake ba naka bane iya ji iya gani abin ya karinka yace Allah ta huwa al-alimul hakim Allah tabbata maka cewa shine masani kuma mai hikima nasu Qur'ani Allah ya ce wa kallama Allah Musa takalima Allah ya wa Musa magana zance irin ita takalima dan ta mai amma kai tawili ai ana ni magana kaza ne ba ana ni ba ha ya wa Musa magana wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram komi zai hallaka huskar Allah mai girma da buwaya za ta wanzu ya take alawa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da aikin su su ma sun yarda da abin da ya basu ya aljanna kenan kana kai kana kana ko yarda Allah kenan yana yarda da kai kana kai magana yarda ko yace wa yuhibbuhum wa yuhibbunahu da magana mahabba ko nan Allah ka cewa masu imani wani ba su tsaron zargi mai zargi ko la ka burin da wuta la'imin ko wani ba su tsaron zargi mai zargi Allah ka siffanta su yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na san su su ma suna san Allah kida Allah iya muhabba Allah iya so ya kawo faɗar Allah falamma asafuna taqamna minhum mun labarin fir'aun da mutanen shi Allah ya ce lokacin da suka husata muka husata sai muka musu kamun akira Allah ya husata Allah kira ya hushi lokacin suka husata mu sai muka musu kamun taqamna min muka musu kamun azaba gadiban lawa alaihim Allah ya hushi akan su ki Allah ya hushi a kace Allah ya hushi kenan ka maka Allah gadiban la Allah ya hushi kun tsaya na ya hushi Allah yake baka sani ba gadiban la alaihim don iya kama hujjoji wai nasin qur'ani sun kawo su kofin haka nan Allah ya ce gadiban la alaihim Allah ya musu hushi ya kawo Allah ya ce yawma yukashafu an saqin wa yud'auna ila sujud fa yastati'un ranar da za a yaye kwabri wa yud'auna ila sujud a kirawo su zuwa ga sujada nan nasan hadisi ya kawo Allah zai kware kwabrin shi a kasa kan gana ka a ba ruwanka ai nan nuna matsalar da kaje kwabri Allah ya ce kwabri kuma a'a wannan ba naka bane kan ma ka sa kanka ba daban ne amma ya sabta kan shi kwabri yace sai yace kwabri yace ran da za a bude za a kore ne kwabri a ce ku zo ku yi sujada gaban Allah muna hauke ba ta iyawa sai a nan kurin to da matsalar su ma suka suka mutum gargajiya ko ya ra'ayi aiki da ra'ayin a to yanzu kuma a ce ma Allah ya da kwabri a ce Allah ya da kawo wanda mai ka sa kanka eh gaskiya bai dace ba saboda yanzu a yi siffanta Allah da irin mutum duk wannan shine kashe kanka halaka tsaya kurin ta kwabri ba irin naka ba laysa kamar da shay'un ko ma me ya tukunna Allah kurin Allah na Allah daban ne da kallo ka bata surantawa amma tsaya kurin kwabri yace kurin eh ran da za a kullun ya kwabri a kirawo mutane zuwa ga sujada kuma nan an ce Allah zai ba mutane duka da munafukai da masu imani a wa Allah sujada gaba da hilin kiyama duk masu imani ya su sujada munafiki wa kashin ya tsaya wuri guda kun bai bai dan ku saba sawa anan za a ware su ku zo ku su daga Allah a hilin kiyama za ga mu nauka a hili Allah ka sa ka sa Allah musulmi Allah masu imani ne to ku zo tunda daidai ne da ko ko musulmi ne ku zo ku ko Allah sujada ana dukawa duk wani munafiki an ce kashin baya koma daya ya tsaya kak bai dukawa kenan ya zuware da kansa ya zuware kansu kenan kai da kuke ba musulmi ne ba yace الله لا إله إلا هو الحي القيوم magana kenan Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi kuma shine rayayye alhayyu kenan muna rayuwa ko alhayyu kuma alqayyum kuma mai zama da kanshi alqayyum yace wa gairiha min ayati sifat da wa wa'annan wasu ba kawo ba da ire-iren wa'annan daga ayoyi masu siffan masu kawo sufofi na Allah kurin ka waɗe su a yanta suka zo kakka sa a kanka ko za ka tunanin yaya na Allah yake a nan za ka halaka kudin ka yi imani Allah wani sufa iya da ita ba ɗaur amma halaka binciken ya take shi ne magana kenan sai sabon karatu ina ganin kamata mu tsaya ina ga lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته